أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسلة الباقية لا زالت لا راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قرب الأقدالي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأسميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والتوفيق والرشد والهداية بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المعبر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستوجبك جميع ما سمينا وس... ما سمينا ونظرنا في هذا الكتاب المبارك حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله mun yi karatun salatai guda uku wanda imla'insu daga sayidul wujudi zuwa ga hadaran shekhana wa murabbina wa ƙa'idina wa faharina wa malazina adibina sheha ahmad bin muhammad at-tijani qutbul maktumi qutbul maktumi ba qutbul hatami ba qutbul maktumi alladhi la yu'raf maqamuhu illa Allah wa rasuluhu wannan imla'i da aka yi mun yi akan salatoci guda uku wannan salatoci guda uku manzo Allah ne masa shiftan kansa ga yadda nake ga yadda nake shine salatin to ga yadda nake din nan kaga in kuka muka dawo baya zai na muka wannan fassaran salatin gabaki ɗaya yana nuna maka annai Muhammadu ne a gaiba ba a zahiri ba ba a zahiri ba a gaiba a gaiba yake tafiya to in muka shiga cikin gaiban a nan ne za ka ji yaya aka yi abubuwan suke to shine za mu yi magana akan mun yi ya kutatul haƙa'iq mun yi jauharatul kamali mun yi salatul gaidiya to ya kututul haƙaƙin nan kafin mu je ta yanzu za mu ɗauko mu tara abubuwan gaba ɗaya a yi maka sallama da shiga salatan tukunna sallama ga yadda abun yake za mu je za mu je za mu je za mu je ga hadara yawa gari ne ko kuma shiga rijiya ne ko kuma hawa sama ne yanki yanki a saman kowanne za ka gane yadda ake shiga. Sharhu salatul ula wa nassuhu bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mus'af al-Karim. Wato duk lokacin da ka ji anna sallallahu ala sayyidina Allah kai salati ga shugabanmu Muhammadin al-Mustafa zababbe alkarim mai girma to ka ɗauki muhammadu zai kasan shi to da sayidina da mustapha da karimu siffa ne na kamala kamala ne saboda haka zai ma magana ne akan wani abu ka gane yaya zaɓin annabi muhammadu yake yaya girman annabi muhammadu kuma akwai wanda yake kaman shi kaga sayidu kenan kaga mustapha kuma zaɓi ne kaga karimu kuma girma ne wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah na dade ina ga muku ahmadu ne alhamdulillah ne lamun din yuqalu mahzufa in aka hazzafe ta zaka ga alhamdulillah ne ahmadu lillahi lillahi daga Allah yake na Allah eh allazi ja'ala sayyidina wanda shi Ahmadun nan ko Alhamdun nan ko kuma Allahun nan huwa allazi ja'ala sayyidina Muhammadin ya sanya shugaban mu annabi Muhammadu mazharul kamali shine mazahari na kamala bi ma'ana duk wani abin da ka ganshi ya cika duk wani abin da ka ganshi ya cika to annabi Muhammadu kenan za mu iya cewa wannan ruwan ya cika ko za a ƙara wani kamalan in ka ga halittar da Allah ya yi wa kiyashi sai ka ga to ka in za ka yi ta yara ka yi ka rike ta kuma gashi ta cika babu saura a jikinta in ka ga abin da yi wa sauro sai ka ga ya cika kuma da me za ka kama shi ka jona ka yi irin shi kamalar ta fito maka a siga adana ta fito maka kuma a siga kadira kuma kai ka san an cika an cika ko akwai wani abin da ake nema to kamala ne kuma akwai abubuwa daban-daban wanda kake gani da wanda ba ka gani to duk wannan mazhari ne na annabi muhammad mazhari ne ana nuna maka yadda annabin yake wahalahu sai kuma aka masa ado min ausafihi daga irin siffarsa bi mata urahu bihi ilaina da abin da za a san shi da shi zuwa gare mu min jalalin wa jamali idan ka ga jamala shine in ka ga jalala shine duk siffan annabi Muhammadu saboda sai an koro ka zuwa ga alheri tukuna alheri ne samu in ba a koro ka ba ba za ka zo ba to alhairin baya yiwa sai jalala da jamala wa haɗa'u kuma sai aka zana shi bil wasilati ta gudansa kuma ake bi ittaqullah wabtagu ilayhi al wasilata sai ka ji wajen annabi Muhammad dai wa darajatar rafi'a kuma da daraja alrafi'at madaukakiya fi makamin a matsayi au adna ko mafi kusa ko sama ko ƙasa suma dallahu sannan sai aka sake kama a sa inda aka sa guga a rijiya yana cewa dallahu ya yi ƙasa ba da ma adnahu bayan kuma ya kusanto da shi dallahu ba da ma adnahu eh yana kusa da shi sannan sai sake shi yi zurfi a kota ko'ina cikin halitta cikin kaunu kenan li zuhirahu fil alami an gane li zuhirahu misali shi kan mutum cikakken mutum ba daga sama ka sauko da shi ba ruhi ne ai to kaga ashe dallahu ne an sako shi ne ba da ma kana adanahu dama kuma suna tare an fahimta to ai wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu kaga dallahu aka dinga saukar da shi aka dinga saukar da shi raddadnahu ila asfala safilina hmm bikamali asma'ihi fil alami kaga ni li yazhirahu dan ya bayyana shi fil alami a cikin alam a gane shi saboda haka aka sako shi alam ko ina aka san shi bikamali asma'ihi kuma ya zo da kamala na sunayensa alhusna duk gurin da ka san Allah yana nan to annabi yana gurin kaman shi ne mai tafiya da kayan kuma ma in ka ce kama ka buga suna gonku ai mutum ya gane duk gurin da annabi yake to Allah yana gurin ya isa ya nuna maka ma bada min al'ayati wa wadaha min fil qur'an al-karim ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أي كذا مكة بيت الله أما وندي فتدق جدنسا zai tafi wajen Allah da annabi a Madina. Kaga ina ne ba ana, ana tare. Saboda haka wannan ka gane duk gun da Allah yake annabi yana nan, duk gurin da annabi yake kuma Allah yana nan. Duk gun da Allah yake annabi yana nan, duk saboda shi mazhari ne, manzan Allah, mazhari ne na kamala, ka gani ko? da mai asma'il husna to wannan asma'ul husna din duk gurin da kaga wani sunan Allah da ka ganshi a makale to annabi Muhammad suna tare da shi domin ya dauki sunan ya dauki sunan fa anzala alayhi ayatil karima aka saukar masa ayoyi masu girma zahiran wa babinan zahirar suna da baɗinata wa arrafahu ya sanar da shi biha ƙa'ikil ashiya'i da haƙiƙan abubuwa suratan wa ma'anan wajen sura ko ma'ana falawul hamdu godiya tabbata ka gani wa arrafahu biha ƙa'ikil ashiya'i Allah ya sanar da manzon Allah kowane abu ga yadda yake kowane abu ka san annabi Muhammad ya san ka tangaran tangaran ba wanda annabi bai sani ba da farko da ƙarshe eh ba shi ne ya dan nuna ba a wannan hudu ba tasa wadda ke zadul masiri zadul muslim fi mattafaq alai bukhari wa muslim da ya hau kan minbari yake cewa in dai akwai mutumin da wannan yana maka ishara ne dan hankalin kai kama in dai akwai mutumin da mutane 300 za su zauna a ƙarƙashin sa to na san shi na san sunan uwarsa na san sunan ubansa kuma na san kabilarsa to ai yanda Allah ya nuna wa annabi Adamu ƴaƴansa haka aka nuna wa dukkan halitta kaf sai da aka nuna wa annabi Muhammad kaf saboda ai ai annabi Adamu shi halifan Allah ne a ƙasa shi kuma manzo Allah halifan Allah ne fil alam to za ka zama halifa ba ka samu da kake halifanci ba ko ya to ka ji anan da gane wa arrabu bi haqaiqil ashiyai suratan wa ma'anan sura da ma'ana falau alhamdu ya kamata mu gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu ya tsarkaka an ja'alahu nushatan kamilatan to ku gane nusha ne annabi Muhammadu nusha ne kamilatal uzma mai cike duk wani abin da zaka nema wajen Allah ka zo wajen Annabi Muhammad zaka gan shi duk abin da kake nema wajen Allah ka zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka domin shi nushatul kamilatul uzma ne ina ka ce nusha kamar ka je kai photostat ba shi ne nusha ba kamilatul uzma kuma limu tsalakil adami wal wujudi tsantsan rashi da samarwa kaji ta inda shi ya bambanta shi Allah ba adimu ba ne baya cikin adam shi kuma saboda ya fito a sura na mutuntaka sai aka bashi mutsalakila adami wani wujudi wanda baya nan din nan shine wanda yake nan din nan ma shine shine manzo Allah wanda baya nan din nan shine wanda kuma yake nan din nan shine yanzu waɗansu a duk kowa ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sama da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da wani abu. Ko ba haka bane? To shi kenan ya koma ga Allah su a wajensu ya gama aikinsa. Mu kuma mun sani wa fikum rasulullah a cikin ku annabin yana nan. Wancin ya tafi a doron zahirin innaka mayitun wa innahum mayitun kullu nafsin za'iqatul maut wannan kuma sun tafi akan wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un min rabbihim yarzuquna farihina bima atahum Allah min fadli to kaga wannan sun tafi a zawahir wannan sun tafi a batinin zawahir kuma kowanne in ya tsaya a kujeransa in ya matsa ya ci gaba ya gane in ya tsaya ya nan sai a ce baka yi laifi ba ka yi daidai kuma har a baka lada wafata ala yadihi hazainul karami a hannun manzon Allah ne aka bude taskan girmamawa wal judi da baye-baye a ce arziki ya ce ma aqul lakum inni وما أقول لكم إني هزائن الأرض ولا أقول لكم إني ملك كو ولا كو هكذا ولا أقول لكم إني ما أقول لكم إني ملك كو ban ce muku ne mala'ika ba ne wala indi haza'il ardi ban ce muku mataskan arziki na hannuna ba bai da ma kana shi yadi kuma yana hannunsa amma ban ce ba sai ya zamo babu an fahimta ban ce ba ni na ce maka ni wani ne ba ana faɗan haka ba kuma in aka sha ban sai ga wani ne ko ya amma ban faɗa maka da bakina ba idan wani ya zo gaya maka ni wani ne ka gane ko amma ni na faɗa maka na yi mu'amala da kai a irin mu'amalar da kake wa kowa amma na ɓoye irin abin da Allah ya sanar da ni ko ya bani. To, baina ma kana is ja'ahu jibrilun biyun fati haza'inul ardi to ba a fi yadi manzo Allah yake cewa wata rana ina zaune sai jibril ya zo min da dukkan taskan arziki sai aka je shi a tafin hannuna sai ce ban ce muku ban ce muku taskan arziki na hannuna ba kuma bayan yana hannunsa to rashin faɗansa sai ya zamo babu to ashe shi ne komi kenan an gane ko ahamaduka ubangiji ahamaduka hamdan ina gode maka godiya la'ikan bi martabatul uluhiyati wanda ya dace da martaba irin ta ilahu wajiban li kamali rububiyatihi wanda wajibi ne wajen cikan rabbu Allahu rabbu kenan an gani jami'an wanda ya tare lifununil kamalil mutlaqi fanni na kamala mutlaq kama yastahiqu min zatihi zatil haqqi kama yanda ya cancanta cikin zatin sa zatil haqqi wa ashkuruhu ina gode masa shukuran godiya muttasilan mai saduwa wannan fa godiya shautu da ne ke magana ne ahamuduka hamdan ubangiji muna maka godiya da yadda ka yi wa annabi muhammadin eh hamdan din kuma la'ikan wanda ya haka haka shine la'ika abin da yake haɗe ba muta'alliqu ba a'a haka wanda ya dace bi martabata uluhiyya ce wato godiyar ta zamo ta yi daidai da uluhiyya kuma ta zamo wajiba ce ta ba da kamala na rububiyya جامع لفنون الكمال المطلق كما يستحق في ذاته كما يندي cancanta cikin zatin sa zatul haqqi zatin nan na haqqu wa ashkuru ina godiya ubangiji shukran godiya muttasilan mai saduwa mutawatiran li alai wanda ya jerantar da ni'imomi mawaziyan a mizani li anwa'in na'ama'i daga nau'i nau'i na ni'imomi wa asna alaihi ina yabo gare shi ma san ala nafsi da irin yadda ya yabi kansa fi mala'ikati qudsi cikin mala'ikun nan na tsarkakakkun mala'iku wanda suke tare da shi wa ashhadu na shaida Allah ilaha illallah babu wani abun bautawa sai Allah eh la ma'buda bil haqqi illa Allah la maqsuda bil haqqi illa Allah duk wannan la ilaha illallah لا معبود بالحق إلا الله لا مقصود بالحق إلا الله الأحد shine makaɗaici bi zati a zatinsa alwahidu kaga in aka ce alwahidu to hadaran sayyidina rasulullah ya shigo kenan ahadu daban wahidu daban kuma nan halara ne al'ahadu makaɗaici shi kaɗai alwahidu kamar a ce ɗaya da ɗaya. An gani? Alwahid fi asma'ihi wanda ya wanda ya ya kaɗaita cikin sunayensa wa siffati da siffansa wa ashhadu kaga annabi Muhammad ya shigo kenan ko na shaida anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuluhu manzonsa ne al-mukarrim mai girma wa habibi masoyinsa ne al-mu'azzami mai mai buwaya an kace wa abduhu kuma bawansa ne al-mubajjalu mai rikakke al-mufahham mai mai mai kambama mai buduwa sallallahu alaihi salatin Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi da alayensa wa ashabi da sahabansa wa sharrafa wa azzama ya ɗaukaka ya girmama wa majjada ya buwaya wa karrama ya girmama sallallahu alaihi wasallam amma badu bayan haka bayan sayyidina wa shaykhana wa sa'atu aqad al-hadarat al-wilayati shaykhin shugabanmu shawun shehu tijani wasiɗa ne wanda yake kullewa a kadal hadaratul wulayaci daga ina aka kullo aka kullo hadaran wulaya wa alima ahlul hibzi wato shi hadaran wulaya ya yi ta'alluki ne da hadaratun nubuwati hadaratun nubuwa ga ta nan in aka ce ar-risala ko aka ce ulul azmi na rusuli sai aka ce mursalai aka ce daga cikin mursalai sai aka ce to bayan mursalai sai suwaye kuma muta'alliqun bi sai aka ce muta'alliqun bir rusuli al anbiya'u to bayan annabawa suwaye kuma annabawa za su yi handi over to da wa za su yi handi over shine wasiqatul aqdal hadaratul wilayat annabawa babu annabi a duniya saboda haka tunda babu annabawa a duniya addini ya tsaya dole akwai wanda ya musu handi oba a bari a hannunsu to wani halara ne shine a kada hadaratul wilayati kullin a hadaran wulaya ne wulayan nan a zahir wal batinu ne to wannan wulayan shine hadaran shehu tijjani shi yake kira hadaratul jabarutiya in aka ce hadaratul jabarutiya to halara ne na handi over handi over tsakanin nubuwa da wulaya ita kuma wulaya in ta karbi aikin ila yawmil dini ita za ta tafi da shi har ranar tashin kiyama wa ilmu ahlul hibzi wa allama ahlul hibzi ya sanar da ma'abuta kiyayewa war ri'ayati wal inayati ka gani ahalul hibzi ri'aya inaya daga ubangiji sune imadul millati waina sune ginshiki na millati wa dini matafiya da addini wa mahallal halit talibina to nan ne wajen zaman ɗalibai shine lisanin shari'ati harshen nan na shari'a wal haƙiƙati harshen kuma haƙiƙa tarjuman shine mai fasara ma'atassa minal minal muf'aliko kalam ahli tariqati abin da ya zo daga cikin aiki na magana na dukkan malaman tariqa imamun shine shugaba alwasili na duk wanda ya sadu da Allah wa nukhbatul muqarrabina shine nukhba na makusanta wa rafi'ul liwa'il arifina shine yake dauke da tutan nan na masana Allah shauci zani kenan wasu ɗanil mahabubi ne shine sarkin nan na soyayya qudubul hali wal maqali shine wanda ya hada kujera na qudubaniyarsa hali da maqani wa imamul jami'i shine shugaban nan wanda ya tare ahlul qabbati wal wisali da wanda ya tsaya waje ɗaya da wanda ya sadu shine wa abul abbas Abul Abbas Maulana Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hassani shine Abul Abbas Maulana Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hassani wa radiyallahu anhu taqyid al-mufida ya sanya da baibayi mai fa'ida watan dihan ya fadakar da murshidan sadidan wanda zai shirya da mutum ya datar da shi kan abin da ake nufi alal salatul musamma akan salatin nan al musamma wanda aka ambace ta da farko biya qutatul haqa'iqi fi ta'rifi bi haqiqat sayyidul khalaiq ka gani ya qutatul haqa'iqi bi ta'rifi bi haqiqat sayyidul khalaiq wanda yake magana akan haqiqan sayyidul khalaiq to ya qutatul haqa'iqi tana tafiya ne da salatul fati haka da haka salatul gaibiya tana tafiya ne da jauhara haka da haka ya kudu da haƙaƙi shi ne za mu yi magana a kanta yanzu to za ta fito maka da ainihin jawahirul ma'ainin salatul fati ne a goyi ita jawahirul fati salatul fati kaman zahirin annabi Muhammad ita kuma ya kutul haƙaƙi baɗinin manzan Allah ne jawharatul kamali kaman zahirin annabi Muhammad salatul gaibiya kaman baɗinin annabi Muhammad gaibin gaibi sai ce to zai yi maka wannan allati hiya min imla'i maulana rasulullah wannan yana daga cikin imla'i shugabanmu rasulullahi ومن لفظه الشريف daga lafazin shehinmu a sharif ala sayidina yayi wa daga wa min lafzi daga lafazin sa sharif sallallahu alaihi wasallama ala shehina da yayi wa shehinmu radiyallahu anhu ya kazatan a fili la manaman ba bacci ba wa amara sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma ya hore shi an ya ba ada ya hada taqayidi ya mata da baibai al mubarak mai albarka lihillar mashakilatiha saboda ya warware mashkilan da ke cikinta don su mutane su gane wa yu'aribu an mishkatiha ya sanar da mutane irin hasken da ke cikinta fa da'awa ajada ya kyautata kuma ya kayantar wa balaga fihi gayatul murad ya kai isa matuka akan ta wajen faɗan yadda annabi yake wa afsahala haqa'iq ya bayyana haƙiƙoƙi wa a fada kuma ya bada fa'ida. Shot Zani, wasan mai tahu ya ambace shi jawahirul haƙa'iƙi fi sharhi ya kututul haƙa'iƙi. Shi abin da Shot Zani ambace shi kenan. Jawahirul haƙa'iƙi fi sharhi ya kututul haƙa'iƙi. Jawhara kaga jawhara. Jawahir ruhu kenan. Jimun hudu wawun ajimun uku wawun shida alif daya nawa goma eh goma ga ha babba ha'un biyar gara ɗari biyu da goma sha ɗari biyu da goma sha biyar ɗari biyu da goma sha biyar to shine in ka ɗauke shi shi shi zai baka ruhan ruhan gara ɗari biyu ga wau ga haƙarami ga takwas nawa ga takwas ga shida to ga alif ɗaya ruhan kina shi jawahir ruhan kazalika arsalna ruhan ruhan ramzi ne karatun sufaye in ka kalle shi a nan shi yana ma magana ɓoye kai ce ka kalle shi a fili kai ta tsalle kana ƙoƙarin fassara ta larabcin ba abin da suke nufi kenan wa zakara lana sayyidina radiyallahu anhu shau jani ya amsa ya ambata mana annaman dama ala qira'atiha duk wanda ya dawo akan karanta wannan salati tabammana lahu hayra dunya wal wa hayra al akhirati Allah mun ce masa alhairin duniya da lahira alhairin duniya da lahira Allah mun ce masa wa man zakara ha marratayn fi sabahi wanda ya karanta ta so biyu da asuba wa marratayn fi masai so biyu da lasar gufran lahu zunubuhu al kaba'ir was sagaira baligatin ma balagat an gafarta masa zunubansa kaba'ira da saga'ira ko yaya suka kai wala ya kaulahu wahamun fit tauhidi kuma ba zai taba samun rikicewa a cikin sanin Allah ba an yi masa saiti an sa shi je ka wa ina larabi ka muntaha lakin amma ba a yi illa bi izinin sahihi anhu sai ka samu izini radiyallahu anhu Allah ya dace mu wardahu aw mimma uzina lahu ko wanda aka masa izini wa hada awwalu shuru'i fi ma'aniha yanzu za mu fara magana akai wa sharhu baniha sharhin maginanta fa qala radiyallahu anhu musta'inan bihi Shautan ya faɗa muna neman taimako wajen Allah mutawakkilan alai muna dogaro alkalamu alal basmalati farko za mu yi magana akan bismillah wadihun bayyinun shi magana ne a bayyane a fili la ya taji ila zikirhi ba sai mun yi maka fasarin bismillah rahman rahim ba dama kai malami ne wa kadhalika salatu ala rasulihi salatin da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na budewa shi ma ka sani fa innal kalama alaihi ma ashharu min nari alal alam magana akan su kaman wuta ne alal alami fala na ilu bi zikirihi ma ba za mu tsawaita wajen ambaton shi ba saboda ka kasan su bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina sayyidil mustafa karim ba da wannan fara ba sai ya ce to fa qulu wa billahi la i'anatu da Allah nake neman taimako tawfiq da gamdagatar wal hidayatu da shirya ila sawa'i tariqi hanya mafi dacewa qawluhu Allah Allah Allah ilam ka sani anna hadal ism shi Allah ash-sharifu madaukaki ikhtilaf fihi an yi sabani a kansa har wa mustaqim an tsago shi ne aw murtajilun ko haka yake kulna sai muka ce asayi wa ana murtajilun a ingantaccen magana shi murtajili ne ba mushtaqim bane min wani ismi daga wani suna wa jami'a ma zakara ahlul lughati da duk abubuwan da ma'abuta loga suka ambata fi cikinsa mina tasarrufi daga tasarrufi la yasihu bai inganta ba wala ya tasawwar kuma baya surantuwa da abin da suka ce lana zalika domin wannan yasihu fil asma'il mu'allala ya inganta ne cikin sunaye da yake da illa wannan suna kuma babu illa wai asma'u sifati a ce a'a asma'u sifati ne suna ne na sifa allati kullu ismin minha ya hattasu bi ma'anan wanda kowane suna ya keɓanta da wata ma'ana minal ma'ani daga ma'anoni muhakkakun wanda ya tabbata fi zatul aliyya daga zatul aliyya fatilkal asma'u wannan sunaye hiya lati yutlaqu alaiha tasarrufu sune ake masa itlaqin tasarrufi yuqalu fiha mutasarrifatun ana cewa asma'ul mutasarrifa lita'liliha saboda illantuwanta bi ma'aniha wa amma hadha al-ismu sharif amma Allahu fala ma'anan lahu ba shi da wani ma'ana illa zatul aliyya sai dai zatul aliyya al-mutlaqa tsantsa la gairu ba wani abu ba an gane ko dai an ji kawai eh na san ana ji dai muje muje dama nan gurin ba yanzu ba eh wani zakira fi saboda haka aka faɗa a kansa innahu ismul azami aka ce Allahu shine ismul lahil azam wasu haka suka ce likaunihi zahara fi mazharin zati domin ya bayyana ne amma bayyanan zatil aliya li adami itisasi bi ma'anan duna ma'anan saboda baka isa ka ce masa ga wani ma'ana duna ma'anan ba ga wata ma'ana bai dauki wani ma'ana ba shine ma'ana da na ce muku duk lokacin da ka ce Allah Allahumma salli to Allahumma to Allahu ka fara kira neman nan na istigiraki jami'al asma'il ya tara dukkan sunaye ne siffofi to saboda haka da wanda ne aka yi kaga huwallahu Allahu huwa gashi nan dai yana da wasu ka ta gashi nan dai za ku ji shi dai yadda za ku ji amma dai ma'anan da ƙarshe zai fito a gane wannan zai ma yana ma fassaran Allahu kawai ka ji wani za kila ji inna ismul azami aka ce shine ismul azami saboda shi da aka ce Allahu lillahi lahu huwa shi kadai ne ko ina ka kira shi bayar ka ce Allahu ya dauka Allahu la ilaha illahu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu mulku samawati wal ardi huwa Allah shi kadai ne duk wanda ka kira ya ta'allaqu bi zatil aliyya ha fa innal haqqa subhanahu wa ta'ala domin ubangiji same bihi nafsahu fi gaidil gaibi ya ambaci kansa da wannan sunan cikin ɓuya ɓuya haisu la wujuda li shay'in ma'ahu ta gurin da ba a samun wani abu tare da shi walaysa hunaka shay'un yata'alladu bi babu wani abin da yake illan illantuwa da shi walaqad waqa'a al-habaru labari ya zo anna al-haqq subhanahu wata'ala ubangiji kana fil azal tun azal la shay'an ma'ahu ya kasance babu wani abu tare da shi فبرزت حقائق الوجود sai aka yi buruzin hakikan samuwa almahasusat wanda suke masu motsi shi'unan wajen sha'ani malhuzatan lafazi la wujuda la bil harij amma kuma ba shi a fili wa hada batil asma'ul ilahiyya sai suka yi magana da sunayen ubangiji allati li hadha al ism sharifi wanda suke tare da wannan suna madaukaki kalfalakin muhid wa ala kutubihi kaman falakin nan da yake kewaye da da'irar kutubinsa akwai kan aka ce kutubu to abu ne wanda yake tsayawa tsaki amma ya duru ya dura haulahu asharu haka to na tsakin shi ake kira kutubu faqalatul mawjudatu sai mawjudatu kasantattuwa suka yi suka faɗa lil asma'i ga sunaye innakum al'ana la ta'rifuna ku yanzu la tu'rafuna ba san ku ba li annakum fi butunil butuni domin kuna cikin buyan buya falau abraztumuna da za ku fito fililin zuhuri wajen bayyana la zaharat fina a hakamukun da hukuncin ku ya fito wata wajjahat fina tasarifukum da tasarifin ku ya bayyana a wajenmu. Fata mai ya zan maratibukun da mun samu tamyizi mun gane wannan da wannan an buɗuniya, wannan yana ya fi wannan buya, wa arabtum wa arabna, da kuma kun san kanku da mu ma mun san ku. Faƙalatul asma'u lil ismil jami'i, sai sunayen suka faɗa ga suna al-jami'i wa huwa rabbu, shine ar-rabbu Ubangiji, wata wajjat ilayhi al-asma'u sai kuma al'asma'u sunaye suka wajjantu bi ma ta wajjat ilaiha haƙa'iƙil wujudi haƙƙin wato sunayen suka wajjantu zuwa ga haƙiƙan kaunu faƙala lahum sai ya faɗa musu ismin rabbu wannan sunan ar-rabbu hatta adkhala ala al-ism al-jami sai da ya shiga da shi cikin suna wanda yake haɗe wa huwa Allahu shine Allahu fada kala alaihi hadaratu sai shiga cikin hadaransa wa hadabahu sai magana da shi na hadabatu bihil asma'u da abinda sunaye suka yi masa magana da shi fa qala lahu sai ce hatta adkhulu ala madaluli sai na shiga wajen wanda ya turo ni fada kala alal haqi sai shiga wajen ubangiji fi hadarati jalali cikin hadaran jalalansa jalla wa ala ya ɗaukaka ya buwaya wai hadaratu zatil muqaddasa shine hadara na zati al-muqaddasa muhaqabatan yana masa magana bima haqabatil asma'u bihir rabb da irin muhaqaban da sunaye suka yi wa rabb wa talaba minhu ma talabatu bihi ya nema abin da suka nema a wajensa fa qala lahu al sai ubangiji ya faɗa subhanahu wa ta'ala akhruj ilaihim ka fitar da su ka fita waje wajensu fa in ne mubarizun lima tsalabtumuhu sun nemi dan fitar da kai cikin abin da suka neme shi fa kana an haza su'al akan wannan tambaya buruzul wujudi bi asriha to dukkan kaunin da suke koye sai aka fito da su fili fa haza wannan ya dullu ala anna haza al-ism al-azam wannan suna mai girma laysa li illatin min al-ilal ba shi daga cikin illa daga cikin illoli inna ma huwa ismu zatil mutlaqa wato yana cikin zaci ne mutlaka alwajibatul wujudi wanda dole a san da shi li zaci ha ga zatin sa wa inna ma yashihu ta'lil ya inganta a samu illa fihi a cikin sa law kana mutassan bi lughati min al-lughati ko da yake an keɓance shi da lugha daga cikin lugogi kala arabiyyat masalan kama arabiya li anna al-lughata domin shi lugha la yudau fiha lafzan ba a sanya masa lafazi illa bi mulahazatil ma'ani min al ma'ani sai an yi masa mulahaza da ma'ana daga cikin ma'anoni wa hadal ismu wannan suna fi ainihi a asalin yadda yake lan ya tasu bi lugatul arabiyya Allah bai keɓanta da sunan larabci ba wala gairi ko ba larabci min lugati kai dai an dace ne kenan ban jami'al mawjudati kowane kasantacce fi kulli lugatin a kowane luga mina lugatul wujudi a cikin luga na samuwa ta'arifu subhanahu wa ta'ala bi annahu aina hadha ismi ya san Allah da wannan sunan wa huwa Allahu la ghayr ya san Allah ba wani abu ba kowa kowane irin yare ne ya san Allah ashe wato ba mutassan bil arabiyya bane sunan Allahu Allahu da larabci a wannan mutalaqil ismi ne wa ma hadha kullu tare da haka فقد اتفق العارفون مثلا الله سن اتفاقي رضي الله عنه قائبة باكي دي على أنه أين المرتبة لا أين الذات كاغا غولين أي تلك nan da yana san mun yi hira mun yi hira akan sunan Allah eh na san ba a gane ba eh an ji ni dai ina ta bugawa mun kai sidratul muntaha to dama rikicin yanda ku gane shin Allahu shine sunan Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim duk sunan da zaka kawo sunan shi sifa duk sunan da zaka kawo sunan shi sifa Allahu akan sa ake rikici shin Allahu sunan Allah ne to in sunan Allah ne to mu'alladun ne au gairu mu'allali in kuma ba haka ba to ya ya fito a larabci to tun da ya fito a larabci ya tarsu bi shay'in kenan ya keɓanta da wani abu to kafin larabcin sauran wayancan da ne suke kiran Allah yace to kowane luga ya san Allahu da Allahu ne kowane irin yare ya san Allahu da Allahu ne ba wai ya fito a larabci bane saboda haka ma hatassa bi hada bi hada al-ism bil arabiyya faqat a kowane guri ana kiran Allah Allah Allahu Allahu sunan shi sai to to shikenan masu kaiwa da kawowa innama huwa ismu zatil mutlaqatil wajibatil wujudi an san ismi ne mutlaqa wajibatul wujudi dole a sami wani abu shi su mai suna kamar haka Allah to su ba suka ce to mun ji ko ma ya ne dai suna ne wanda ya fito daga hadaratul haqqil muqaddasa hadaratul muqaddasa hadaratul hadaratul min hadaratul haqqi al muqaddasa suna ne wanda ya fito daga hadaran ubangiji al muqaddasa mai tsarki saboda haka suna ne wanda yake da shi aka san Allah sai zuwa suka ci kwantar da hankalinku shin wa ma hada kullu duk wa'annan cewa shin wai sunan Allah shine asalin sunansa kenan sai ke bal ala annahu ainul martabati la ainul zati suna ne na martaba ba suna ne na zati ba sunan martaba ne Allahu sunan martaba ne ba ainihin ismin zati ba ne in martabatul haqqi tunda martaba na ubangiji subhanahu wataala al-uluhiyya Allahu wazatu shi zati fi gayatul ulul shi yana cikin buyan buya ne la ya'lamu ha gairuhu ba wanda ya sani sai shi subhanahu wataala wa ma baraza lil wujudi kullihi bai fito dukkan halitta kasancewansa ba illa bi martabatin ya fito ne da martaba Ubangiji ya bayyana ne da martaba ba da asalin sunan shi gaba ɗaya ba. A an san shi ne da sunan shi na martaba, Allahu shi ne uluhiyya. wala yin sa'alahu man halaka samatu wal ardi ne suke cewa to da larabawa da ba wanda ba larabawa ba ma duk haka suka sai wa zatu shi zatin gaibun gaibi ne la yadruka ahad ba wanda zai riske yi fa yace gafil buduni domin yana cikin isa matuka na kuya wal martabatu shi ko martabatun fi gayatul zuhuri shine yake fitowa fama tasma'u fi kalamil arifin duk abin da kaji na maganan arifin radiyallahu anhum innama huwa zahirun wahdahu suna magana ne akan zahirinsa la wujuda ligairi babu samuwa ga waninsa innama yuriduna abin da suke nufi zuhuru martabatin shine bayyana martaba fasaha lana min hadha kalam shi da ne ce to wannan magana shi ya fi cancanta a wajen mu an hadha al-ism sharif wannan suna madaukaki gayar mu'allalun ba shi da illa huwa alamun ala zati shi alami ne a cikin zati alwajibatul wujudi wanda dole a same shi wa ma na daka da yil mutakallimuna abinda malaman kalamu suka yi magana da shi min qaulin innahu ismu juz'i aka ce suna ne juz'i kabatilun barna ne ji shi la shi bai inganta ce ka san dan ma ya tafi akan wannan suna bai cika ba saboda haka in kace Allahu Allahu zuwa a wajen wahajawa ba zikiri ba ne wai bai cika ba suna bai cika bai cika ba li'anna juz'i domin juz'i fi ma sha'anuhu an yakuna kulliyan a cikin sha'aninsa ya kasance kulliyan ne ko juz'iyyan ne al-mawjudati a cikin mawjudat dukkan kasantattu juz'i fi ma sha'anuhu sha'aninsa an ya kuna kulliyan yana kasance kulliyan ne yana kasancewa juz'iyan kuma min mawjudat daga cikin dukkan mawjudat fal kulli shi kulli ma dal ala jam'in shine wanda ya nuni akan hadawa au jinsin ko jinsi lam yahtassu bi juz'in wanda bai keɓanta da yanki ba min ajza'i zalikal kulli daga yankin wannan kullin wanda wa'i balle tari wanda wa'i juz'i ta ta zalikal kulli da tarewan juz'i a ƙarƙashin wannan kullin to wal juz'i wannan kuma ka'idan wannan ka'idan malaman kalamu ne in aka faɗa ga su ne maturidiyya ash'ariya da sauransu in ana magana akan tauhidi su kuma anan ake dawo a kansu wancan an yi ma maganan tauhidin arifai nan kuma an shiga cikin tauhidin shautu ne ke cewa ba dan Allah suke nufi ba duk sai sun shiga wuta eh yace malaman qadiran wa maridan wa aliman wa hayyan nan kaza da kaza a ce ga Allah nan can baya nan kaza can kaza kaza kaza yace wallahi ba dan Allah suke nufi duk sai sun shiga wuta eh wal juz'i shi kuma juz'i ma dalla ala al fard abin da ya nuni akan kadaita min afradil jami'i daga kadaita nan na jami'a ul jinsi ko na jinsi bi haisu Allah musharakata fi ta gurin da Allah na bi haisu la musharakata fi da ghairihi okay nan kuma an eh Allah musharakata fi babu wani musharaka fi da ghairihi ga wani sa wa da ismul azam shi wannan ismul azam harijin an jami'al kulliyati ka gani ya fita wai daga dukkan kulliya wal juz'iyya daga juz'iyya fala yuqbalu dukhul jinsi ba karban shigan jinsi ma a hutar da shi li adam mujanasati saboda bai zauna da wani ba li shay'in al mawjudati da wani abu daga cikin kasantattu wala yuqbalu dukhul al kulli ba karban shigan kulli ma a hutar da shi li nafai da musharakati saboda kar a ce yanzu Allah yana tare da wani fi martabatin a cikin martaba tabbata qauluhum daga nan sai maganar su ya baci هو اسم الجزئي sai suka ce ai suna ne juz'i fala yasu fi itlaqi illa alqawl bi annahu ismun murtajilun to bai inganta ba cikin itlaqin su illa alqawla sai dai fadin da suka ce bi annahu ismun murtajilun suna ne murtajil to yafi alamun ala zati alami ne ga zati alwajibatul wujudi wanda dole ne a same shi min haisul martabati ta bangaren martaba la min haisul buduni zati ba ta wajen buyan zati ba fa'in kulta idan ka ce, Inna suwarar maujuda ce, wannan sura na kasantattu fil azal tun azal la zuhura laha kun ga yanzu ‘ya'yan da za ku haifa suna ina ne ‘ya'yan da za a haifa suna ina ma a ‘ya'yan da yanzu za a haifa na eh suna ina ko dai suna ina ku nuna mana saboda haka suna buɗu ne abin da ake so kawai mu gane ke ranan da ake son su zo su dawo sai su bayyana sun yi zubu kenan dama suna nan kato suna ina suna ina to a ina a ba da nan an gane to abin da ake son a gane kenan in ka ce suwarul mawjudatu ma'dumatin fil asal suran kasantattu babu fil azal la zuhura la fa kaifa sahi min at tawjih wal kalam ma martabat al asma'i to ta yaya zai inganta ka fuskantar da maganan ka cikin martabat al asma'i cikin sunaye tambaya kulna sai muka ce inna zalika haqqun fi adamiha gaskiya ne rashin sa gaskiya ne walakin lamma arada al haqq subhanahu wa ta'ala zuhuriha ranan da Allah yake son ya bayyana sai a ce kai aure in aka yi auren sai a ce to ku haɗu in kuka haɗu sai a ce to an kadarta za a fitar da ɗa zuwuri ya fito ko amma haka ba ɗan yana nan yana yawo a iska kuma yana nan filbutsu ne amma zuhurinsa sai yawmal buruzi a braza ha suratun kal hayalat kaman hayal kaman hayal wasu ma an sha'ana kun halkan jarida suma nan wannan izawa katil waƙiya ko? wannan sha'akun fi ma la ta'alamuna wannan sha'akun fi ma la ta'alamuna malamai suke cewa wannan shine kusan reincarnation eh reincarnation ana magana da nuwa kansa sai karatu yayi nisa tukunna zaka ji zaka gane hmm ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى ظهورها أبرز منها صورا كالحيالات أو هي عين الحيالات abin da babu kawai sai ga ya fito mata da miji ne a gida kawai sai ga wani ya zo ya ce shi ne na uku sai ce shi ma dan gidan ne wannan yana tuwa dana ne wannan yana tuwa dana ne to sai na fito hayal ya fito ya tabbata ya suka yi suka yi shi zai iya yiwa tuwon da ka ci ne ita kuma ta sha kunun zaki sai Allah ya fitar da mani din sai ya hada sai aka wancan hayal din ya hadu a cikin mani dinta irin nata wannan hayal din ya hadu a cikin mani irin nasa shi na aka zo aka jona sai Allah ya fitar da mutum halatul buruzi kenan eh ai hiya ainul hayalat fata wajahan alaihi dabu sai kuma a koma kansa almulmaru allazi la yudraku alhissu wanda yake damiri ne wanda motsi baya taba shi fa hada batil asma'u bi hadha alkhidab sai yayi masa magana da wannan irin maganan fata wajahat mashi'atul haqqi to anan ne kuma mashi'a na ubangiji zai bayyana li ibraziha wajen fitarwa wal khayalu to khayal din nan shi hayal abu kamar riyawa kamar mafarki kamar kana ganin abu haka dai shine khayal misali ya ce zuwarahu yana inganta ya bayyana bi aisu Allah zuhura lahu ta gunda kuma ba shi da bayyana fil harija waje wa suratu zalika suran wannan ma yara wannan yayin fil manani shine abin da mai bacci yake gani cikin baccin sa kana kwance sai ganka ka tashi ka zo ba wanda ya bude maka koba kuma ka fita ka tafi yawo ko ba gani aha to a sun shayan bayan na wuya ra suratun aw suwaran ya zai ga surarsa ko surorin mahsusatun wa yuhadibuha wa tuhadibu ku yi magana shi yayi magana da kai ka je ku yi hira ko a da kuma sunan wani magwaci ha wa yudraku min ha uluman kuma ya faɗa maka waɗansu abubuwan da baka san su ba lan takun indahu kuma ba kasance kana gurin ba wai la wujuda la kuma ga abun babu kuma gashi nan ya sanar da kai kuma abun kuma ya yi ka ce kai mafarkin ka in kai fa gaskiya ne kuma kun game da babu ne babu kuma ya faɗa maka sai kuma kaga babun ya tabbata ko bai ta illa tahayyul faqat ba tahayyul ne kawai khayal ne fa idan sai kaz fa idan sai kaza idan ya tashi a bacci zalat tilkar suwar ba zai ga wannan abin da yake ganin ba ko zai gani li kauni hala wujuda laha bil harij domin baya waje amma ka gan shi a ciki illa til khayal fa kazalika hadha alladhi zakarna shi haqa'iqil wujudi to dukkan kaunu haka muke wa huwa kazalika waqi'un fi ghairi shakkin wannan babu kokonto duk mai hankali ya san haka ne babu kokonto duk mai hankali ya san haka ne kenan Allahu Allahu ka fahimta dai an ji Allahu bi ma'ana Allahu to za mu tsaya haka ba mu shiga kan fassarar Allahu ba tukunna wannan yana maka ya tabo ya abin nan ne amma gobe in muna cikin rayayyu za mu fara zai sake dawowa ya ɗauko maka ya ɗauki Allahun ya ajiye ya maka targaɗa yadda mutane suka kalli Allahu da malaman zawahiru ko ce ulama'ul kalami ya suka dauki Allahu da kuma malaman sufaye to gobe za mu shiga cikin yadda Allahu yake ka garaba raban yanda abin yake kuma sai su dawo su mai da kai kan daidai eh Allah ce mai Allah ta'ala mana sanin Imam Shawdan Shawdan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهادي لا سرادك المستقيم على آله حق قدر مدار الأجن صلاة تبلغ الأزل ولا أبد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في المكان واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسافر